للذين آمنوا في الحياة الدنيا ألا يجري وأن سكي إيماني خالصة الدنيا ألا يجري in ka gan shi a jikin wani wanda ba mai la ilaha illallah ba ya ci arzikin masu la ilaha illallah haka nan kuma a kiyama za ta zama khasan ne hawa khasatun ne lil hawa za ta zama ta ke bantu ta taƙaitu ne ga wane su mu'minan tsantsa kaga nan kuma ba rabon wanda ba su ba mu'mini ba wata hankali akan kada wani ya karam ya ya me zai katsalan nan cewa ga halalun ko haramun Allah ce to ku sani ku inna ma harrama rabbiyal fawahisha asalan kalimatu inna ba tana shiga ne akan abin da babu ta ba ba babu kowa baya jayayya akai bi ma'ana abu ne sananne inna ma harrama rabbiyal fawahisha kowa ya san alfasha ba a addinin musulunci ba a duk addinai ba su yadda da alfasha ba saboda mummunan abu ne ta ci karo da addinin Allah ta ci karo da nizam na tsarin duniya haka nan kuma ta ci karo da maslaha ta ɗan adam don haka Allah ya kawo da innama bi ma'ana ga ta kafa wa makfufa kuma tufidul has sannan menene tana dilalanta yana nuni akan abin da babu ta babu akai الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله يا حرمت الفاشا abin duk da yake mummunan abu ne munkari zai kai ga zuwa alaka ko kuma zunubi ko wani mummunan abu Allah ya haramta shi ma zuhara min hawa ma batan abin da ke bayyane kaman kisan kai sata kidnapping boko haram satan dukiyan ƙasa satan dukiyan al'umma cutansu zaluncinsu a ma zahara ne wannan wa ma batan abin da ya buya tafa girman kai hasada jiji da kai duk wani abu da yake da alaka da nafsu mummuna kamar yadda Allah faɗa innan nafsa la amaratun bisu Allah ce shi ma haramun kenan shi hikiman Allah yadda Allah ya shirya malaman tafsiri malaman malaman fuqaha'u su zo su yi aiki wajen bayyana menene su bayyana ma mutane menene alfawahish zahira watan fawahish wanda take bayyane haka Allah kuma ya shirya wasu mazaje wanda su za su bayyana nuna mana su magance mana alfawahish batina shine mene fama da nafsu da ada da mukabara mukabada da nafsu da aibobin nafsu da duk wahalayen da take shi yasa Allah subhanahu wataala duka su biyu ya hada ya ambace su wa yuallimuhumul kitaba kaga yuallimuhumul kitaba wanda zai maganta zahiri wa yuzakkihim ya tsarkake batinin su kenan ilimin taskiya shi ma ga aikin sa qul inna ma harama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy Allah me yasa الإثم والبغي داخلان من مضمون إيه الفواحش ده إثم ذنب ده البغي دوكم سنشي ده cikin wancan farrane dukan su kuma amma limaza khussa bi dhikri nan a wajen malaman balaga yana daga cikin eh abbe menene shine zikrul khas ba'da al'am an ambaci fawahish duka waɗannan suna daga ciki amma sai aka zo kuma aka kira su da sunan su dan ya nuna maka lamarin su azim bal a azam al'if zunubi mummuna yana daga cikin al'ishiraku billah yana daga cikin cin haƙƙin cin haƙƙin mutane da zai rufi bilam yana daga cikin saba ma Allah yana daga cikin abubuwa da yawa wal baghiya me yasa Allah ya kawo kalmar baghi saboda zalunci zalunci zai iya yiwa imma ya zama zalimun li nafsihi imma ya zama zalimun li ghairihi imma ya zama zalimun li rabbihi wannan wani irin zalunci ne ga ubangijin shi shine mafi muni shine al-ishraku billah bauta ma wani Allah da cewa shi ma Allah ne inna shirka la zulmun azim sannan zalimun li nafsihi gayi nan ta ko ina ya zalunce shi a lamarin rayuwa ya zalunce shi wajen magana wajen mu'amala wajen komi wannan daman ƙur'ani ya taba mutum yakan zalunci kansa da kansa shi yasa qur'ani ya lissa wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat duk waɗannan matakan uku haka dan adam yake al baghyu zalunci Allah me yasa malamai suka ce abin da yasa qur'ani ya ambace shi saboda munin shi a cikin al'umma فذا الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الظلم ظلمات يوم القيامة zalunci duhu ne na ranar tashin alkiyama azzalimi zai tashi bai ganin gaban shi bai ganin bayan shi dundum Allah duk yadda yake san bayan sa amma yakan ce inna Allah la yuhibbu zalimi Allah bai san azzalimi kenan ya kamata mu nisanci zalunci irin wannan ayan ta zo cikin suratul nahl Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana inna Allah ya'muru bil fahsha'i wal munkari wa yana inna Allah ya'muru bil إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ينا أمرني الله يأمر بالعدل والإحسان ينا أمرني ده عدل شي شي ده سن يقومي أين ده داتي سنة ينا أمرني ده من الإحسان كوتتاوا أكم قومي في المعاملة وفي العبادات وفي الأخلاق وفي القومي bal halli ghairul muslimin domin ya ce wa qulu lin nasi husna kyautata wa hakka wanda ba musulmi ba kyautata mu'amala tsakaninka da khalqi da da halittar Allah Allah wa yanha 'anil fasha Allah yana hani akan alfasha wal munkari wal bagh anan kuma ya ambaci eh al munkar wal bagh nan kuma ya anan cikin suratul arab ya ambaci zalunci da da eh al'ismu da mene da albagyu a can kuma ya aminci e almunkari walbag shi almunkar ɗin nan shi ne al'ismu a cikin suratul arab al'ismu cikin suratul arab shi ne almunkar cikin suratul nahal me yasa Allah ke haka saboda al'umma su gane tanawu'a da yadda yake ya tawaggalu fi umuri umma yadda yake shiga cikin al'amarin mutane zalunci ya lalata komi babu abin da ya cutar da al'ummanmu da gwamnatocinmu irin zalunci abin da muka rasa duk arziki Allah ya mana amma ba mu da hukamul adala shugabanni wanda za ka gansu adilai wanda za su iya yin adalci ba zalunci ba kalilun mako kaɗan ne Allah ya hore mana daga ciki mafi yawa kaɗan ɗin suke sama ma'azzaliman suke ƙasa shi yasa ko yaya na saman yayi sai kaga abin bai iya zuwa ga sauran al'umma ba dan haka zalunci mummunan abu ne ba nisance shi shi kuma Allah daga cikin ka'idar shi ko daular da bata yi imani da Allah da ranar lahira ba idan dai sun tsaye da adalci Allah zai taimake su saboda sun yi kyautatawa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun duk wanda suka ji tsoron shi suka kyautata Allah zai kyautata musu bal kanunin Allah ma wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda suka yi kokari suka dage ba ji ba gari Allah ce wallahi sai mun shiryatar da su akan hanya kenan tabarkin Allah ko ba musulmi ba inda ya dau hanyar adalci Allah subhanahu wata'ala zai masa wannan tagomashi Allah الله سبحانه وتعالى هنا قيامه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ذلك بغير الحق لا وقيل ولي الشعب فهل يجوز الظلم بغير الحق ما ذلك بالحق الله هنا كاو واني ونن جاري والمجروب يتعلق ايه da wannan kalman da take bayan shi saboda menene ifadatan li ma'ana dan ya fada fa'ida ne da ma'anan shi bi ma'ana zalincin tsantsa abinda Allah yake so kenan ya nuna mana Allah ya haramta wannan ya haramta zalunci ya haramta zulubi komin kankantar shi Allah wa an tushriku billah hakanan Allah ya haramta a bauta ma wani Allah wa an tushriku billahi ku bauta ma Allah a cikin alkur'ani muna da ayan da malamai suke ce mata ayatu huququl ashara aya wanda take dauke da haƙoƙi guda goma wajibi ne akan mutum ya ga ya sauke shi wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي- ذي- والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم waɗannan haƙoƙi guda goma ya wajaba musulmi ya ga ya sauke shi domin me har haƙƙin wanda ba musulmi ba ya shiga ciki na farko shine me a azamu eh shine ka sauke haƙƙin Allah da ke wuyanka ka yarda aqidan la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ka yarda qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shine a zuciyarka shine kake furtawa shi kuma in kake aiki da shi in mutum ya samu wannan ya samu hakikanin imani ga Allah to wannan kudurta wannan haƙƙi ne na Allah duk wanda ya taba haƙƙin Allah Allah ba zai daga masa kafa ba kisa Allah zai gaya maka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika duk abin da ka yi Allah ya iya gafarta maka haƙƙi nasa, amma banda shirka Allah subhanahu wa ta'ala bayi, da yawa kuma al'umma na faɗa mishi, bori, tsimbirkai, wasu ababe, kaga ana ɗaukan abin da hususiyya ce ta Allah ana ba wani halittar Allah, wannan haramun kuma bukata ba zai biya ba, in ma ya biya to istidraji ne. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين Allah ce in ka ga ma har sun haka mun biya bukatan to Allah ce na jinkirta musu ne ko an ɗibo rabon lahira an ba su a duniya ko kuma an yi haka dan ai musu talala domin inna Allah la yumla yumli ala zalimi hatta idza akhadahu lam yaflitu manzo Allah ya ce Allah yana ma azzalimi talala in ya tafe shi babu wanda zai iya kwatarsa dan haka shirka mummunan abu kuma ya za a yi ku shirka da Allah wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan ku tara Allah da wani ba tare da kuma Allah ne ya saukar da dalilin cewa eh lallai yana da wani akwai wani Allah ba subhanallah an gane tasawurin ayat watan suna bauta ma Allah suna bauta ma wani Allah ba tare da ƙur'ani ne ya zo ce musu eh Allah nan biyu bane wa iyazu billah lallai shi ma wannan da kuke kudurtawa Allah ne ku bauta masa zai yi ƙur'ani ya wannan ba zai yi ba wannan uslubin sunan shi uslubut tahakkum a ilmu a ilmu balaga Allah ya kawo maka abu kaman linzami ne a bakin kaza ba zai rufu ba ba zai dauku ba ko ba za ta iya ɗaga shi ba ba za ta iya cire shi ba bi ma'ana a rike ka ba inda za ka yi ka samo hujja domin menene ko ba da aya ba hankali al'aqli salim zai shirya kan da kai Allah ɗaya ne domin alqur'ani da yazo yana ce mana walau kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata da Allah na sama daban na kasa daban da saman ta lalace kasar ta lalace me zai taura halittar da ke tsakaninsu su ma sun gama lalacewa me yasa saboda mushahadatul kauni zai tabbatar maka da wani Allah subhanahu wata'ala bai dace ya dauki wani ba domin wannan tsarin da yake da shi in ya dauki wani sai an samu matsala a irin yanayin da muke ciki yanzu ruwan sama kawai yayin da Allah kasa yake shirye-shirye shi Allah sama ya ce to anzalna minas sama ni kuma zan zubo da ruwan sama ya kake tunani ka gani ka ga sama ta talala sama tana bukatar da zubar da ruwa kaza kuma lokacin ba karban shi za ta yi ba ya zai faru zai samu matsala tsakanin Allah sama da ƙasa shi kuma ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira shi Allah baya yiwa dan haka shine wahidul ahad al-fardu samad kuma ilahukum ilahun wahid duk wanda ya dauki haƙƙin Allah ya baiwa bawan Allah wannan ya zalunci ubangiji ya zalunci kansa shi yasa bori ƙarya ce bori shirka ne ga Allah bori saba ma Allah ne a ɗauki wani abu a zutsura kan kaza ana ci da jini a ce wai ana cin mawale wai aljani ne ake ma wannan waye halitta aljani aljani ya halitta kansa ne aljani na da uwa da da uba yana da wanda ya yi shi ko ko a'a a rinka cewa ya ce a bada jini saboda ya bada haihuwa saboda ya bada kuɗi saboda ya bada wadata saboda ya bada Allah ko ya bada waraka annabin Allah annabi Ibrahim da ya gaya mana wa idza maridtu fa huwa yashfi idan ya ciwo saboda ladabin shi da Allah bai ma ce in Allah ya sa mun ciwo ba sai ya ce in ne ciwo shi kada yake iya warkar da ni annabin Allah annabi ayu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin idan ciwo ya ciwo cewa yake Allah ciwon nan ya shafe ni amma na san kai ne mafi jin kan masu jin kai bi ma'ana kafi da sanin halin da zan yi idan ka koma za ka ga tuta ina za a yi sarrafa jini a cewa shi ne za a miƙa ma wani halittar Allah ya samar da wadata wanda shi kanshi wannan halittar arzikin Allah yake ci kai ma arzikin Allah kake ci kazan da ka zalunta ka cire mata wuya arzikin Allah take ci kowa da kai wai kul man yarzuqukum min as-samawati wal ard a sama da kasa gaba ɗaya wake arzuta mutane Allah qulillah kuma in kana magana akan ƴaƴa ne wani kuma zai ga ai ƴaƴa ne sun dame shi sun me yasa ai wani to don haka na zukukum wa iyyahu da kai da ɗan da zaka haifa duk taskan ku na wajen waye ina wajen Allah kuma yasa mutane suke mai da kansu ciwo ba wanda ya isa ya dauke sai Allah likita wasila ne hanya yake bayarwa baya iya dauke cuta arziki ba wanda yake iya sawa sai Allah talauci ba wanda yake iya sawa sai Allah duk wani abu da ka sani to me zai sa me wannan imanin irin yadda manzon Allah ya zo mana da shi ne zai sa zaka sauka ka koma wajen wani Allah wanda ana nan ana nan ana nan wata rana ka zo shi ma a ce ciwo yake kaga kai ka zo neman maganin waraka wanda shi ma yana ciwo kaga da kai da shi da'ufa talib wal matlub shi rauni kai kayan rauni hayaniyan banza kenan ya kamata mu ji tsoron Allah wa an tushriku billah wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan me yasa kuke ma Allah shirka ku bauta mishi da wani bai tare da shi ya saukar muku da dalili da hujja akan haka ba amma abinda ake nufi me akasin haka bi ma'ana hujjoji da dalilai sun tabbatar mana da Allah ɗaya ne shi ne kadai abin bauta hujjoji da dalilai sun tabbatar mana cewa haramun ne a bauta ma wani Allah وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون to me yasa kuke taqawul ku kirkira abu ku jingina ma Allah ku dauki abu ku ce Allah duk yau ko da yaushe amma abin da zai baka mamaki duk mai bautan wani Allah Qur'ani yana gaya mana wa idza massahumud dhurru fa ilayhi yaj'arun idan fitina ta fitina kuma sai ka gani gawa za su koma ba abin bautan ba ga Allah da ya halicci waɗannan al'umman ga shi suke komawa. Kaga ashe bautan wani Allah kuskure ne, duk mai bautan wani Allah ku lura da kyau za ku za ku shi yana da tsoro a cikin al'umma, kullum cikin zargi, shi an menene, an mishi kaza, an mishi kaza, an mishi kaza, kullum idan ruwa ya zo sha kofin ya faɗi zai ce ai an mishi abu kaza ne. idan ya je ya fita ya samu kullum yau ya samu gobe jibi ya tsallake zai ce ai an mishi kaza ne duk abu kullum ya manta da Allah ya gafala ya kama wani Allah kuma halitta na ta wahashe shi shi yasa da ya zo sai ka ji era eh a kawo kaza a kawo kaza a kawo sai ga da duk abin da yake da shi yana sai yana siyarwa yana siyarwa malam alhaji ya ce a zo da kaza a zo da kaza a zo da kaza yayi ta sai sai kamata don Allah mu sauƙaƙe maka mu wannan mummunan abin amma yayin da imani ta darkuna na imani da Allah in ta daku a zuciyanka ko ba ka da komi za ka cikin walwala da godiyan Allah kake ni'iman imani dan haka wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuna gaya ma Allah abinda ba shi ne shi Allah bai sanar da ku wannan ba ku kirkira abubuwa kuna jinginawa ku ce Allah wai can Allah ya ce wala taqulu li ma tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib kab ku saki harshe ku rinka halalta abu ba tare da Allah ne ya halalta ba ko ku rinka haramta abu ba tare da Allah ne ya haramta ba dan haka wannan mummunan abu ne Allah ka tsare bismillah
ولكل أمة أجل فإذا تأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me yasa kuke wannan lokacin mutuwa yayi to ba aya jinkirti ba a jinkiri ko da na sakan daya ba a jinkirta mu mutum kulli ummatin ajal kowace al'umma suna da lokacin su wanda Allah ya kaddara zai musu azaba to lokaci na yi za a yi wanda Allah ya kaddara kuma zai dora musu eh zai zai zai karɓa kwanan su babu ai lokaci da yi ba babu wata al'umma da za a je a jawo lokaci a ce sai yi yanzu haka nan idan ya riga yayi bayan da za a yi a ce a a ja shi a jinkirta shi a inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar lokacin mutuwa idan yayi ba abin da ke jinkirta shi shine Allah yake gaya mana anan ba dai mutuwa kuke tsoro ba to me ne ke ciki rayuwan daman Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halacci rayuwa da mutuwa dan ya jarama waye fi inganta aiki ne a cikin kenan ko kun ingantan ko kun ki ingantawa dai za ku koma ilaihi bidgare shi summa ilaihi tuj'arun sannan kuma Allah yana gaya mana a cikin alqur'anin nan innaka mayyitun wa innahum mayyitun yadda kake a raye ya Rasulullah kana da imanin zaka mutu su ma za su zo komin daren dadewa komin daren dadewa babu wanda zai wanzu a doron ƙasa face sai ya koma ga Allah Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana gayi nan wali kulli ummatin ajal kowace al'umma suna da lokacin da Allah ya ɗiba musu fa idza jaa ajaluhum idan fa mutuwan su yazo la yastakhiruna sa'atan ba za a jingirta musu ko da wani ɗan lokaci ba ɗan tsofanin lokaci awa ne minti ne sakan ne ba za a yi ba wala ya kuma ba za a gabatar da shi ba Allah kalman ubira bi sa'a anan me yasa aka yi amfani da sa'a wani wajen alqur'ani sai ce maka wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimuna yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kaga can as-sa'atu na farko daban as-sa'atu na biyu daban anan ma an zo an maganin as-sa'a saboda galiban dan adam yana ta'abirin lokaci ne da sa'a shi akai amfani da shi amma in ba haka ba akwai aqallu minhu sai dai mafi yawa dan adam yana amfani da sa'a lokaci lokaci lokaci sai Allah ya amfani da wannan ina fata mun fahimta Allah dan haka wala yasqiduna ta la anan Allah wannan lamun din za ta iya zamowa bayaniya ne dilalatuha annab watan lamun ne tana bayyana abin nan fada ba zai yi a jinkirta shi ba to ba ta inda za a yi kuma gabatar da shi ba shi kenan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tabbatar da shi ba wani tsimi babu dubara wala ya taɓimu bayan da za a yi fatan bai zo ba a gabatar da shi a'a kowa yana da lokacinsa don haka haka alƙur'ani ya tsara haka hikiman Allah yake tafiya kowane bawa zai cimma nashi ranar nasa na nan ba tsimi sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma wani wannan da yawa a cikin hadisai kuma da yawa za ka ga malamai ma suna faɗin irin wannan ko tana tafi ko a zaune ba ta kunyar ko zuwa ne da tana da makangara ne kuma mafi da ba tsama ce ba kenan ko ko ina ka zo ta ko ina in a ruwa in a sama in a ƙasa ta tsira sama ta saɓaɓo ta tuko shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasro ba kuma an gabata inda za mu yi Allah kai mana gafara